baya bukatar sai an sake bar ruwa tunda yake akwai guraren da yake a haka so ɗaya ruwan zai kawo ya malale in ya janye aka shukar a haka shi kenan ba sauran a ce sai an ƙara wani ban ruwa to ko shi ma wannan irin wannan noman za a ba da ushiri ne abinda aka noma abinda aka samu za a kasa goma ne a ba da kashi ɗaya ushiri ne yake wajaba a ciki sama wanda yake an shayar da shi da ruwan sama ko kuma kamar da bino wanda shi ma ba a yi masa ban ruwa yake sha da jijiyoyinsa da bino inda yake duk inda yake to duk inda ruwa ya kai sai ko ya san yadda ya sai wasa ta kai har wajen ya sha ruwan to wani suful ushiri ana ba da rabin ushiri a kasa ishirin a ba da kashi ɗaya a cikin abin da yake an shayar da shi da ala abin da sai da aka amfani da ban ruwa tukun aka yi noma kamar aguguna kamar abin da yake sai da aka ɗebo sai an ɗebo ruwan da guga ake zuba wa shukar da haka aka yi noma to an samu wannan za a fidda rabin ushiri ne wato za a kasa ashirin a ba da kashi ɗaya in kuma ya zama noman nasa ya rakaba ne to sai kowanne sai ba masa da zaka irin yadda ya noma misali da a ce ya noma wusuki biyar amma wusuki biyu da rabi ruwan sama ne wusuki biyu da rabi ko ban ruwaye to shi wannan wusuki biyu da rabin zai ba da ushiri wannan wusuki biyu da rabin ko da yake ban ruwaye zai ba da wato wancan wanda yake ban ruwaye zai ba da rabin ushiri wanda ko yake da ruwan sama ne to zai ba da ushiri cikakke shi yasa ko da da irin nau'i biyun ya amfani wajen noman to zai hada noman nasa ya fita masa da zakka amma kowanne a ciki gwargwadon yadda yake wanda yake noman duk da da ban ruwa ya zamo da wahala to rabin ushiri kawai zai bayar zakka noman da ya ko ba tare da wahala ba wajen ba da ruwan to wannan ko zai ba da ushiri ne wannan bai zama ba ta fata hana ba da wanda ruwan yake mana da wasu ɗin
zai zama da shi da wanda ruwan sama yake sakowa ta haka ne ake yin noman duk ɗaya ne duk ɗaya ne to alhamdulillah ko ba mujmali ba a masabar mu ta imam malik da ta da masabar imam shafi da masabar imam ahmad duk irin wannan ba mujmali ba ne amma wajen hanafiyawa sisti a irin wannan ai mujmali ne yadda can shehu abdullahi yau abdullahi dan fodo yake fada alfiyatul usul kaza duhulun nafi fi haqa'iqi shar'in yura wujudu hamin fasiki haka inda nafai ya zo ya shiga a cikin abin da yake hakika ta shari'a wadda ana ganin samar wannan abin daga wanda yake bai dace ba kamar misali shari'a za ta ce la salata liman faridin halfas safi babu sallah me ce sallah tsayuwa ko da karatu da ruku'u da sujada da zama wannan ita ce sallah ko to kuma amma shari'a ta ce la salata kuma ba sallah to sai ta yi a ga wanda yake ya tsaya bayan sahun amma ya samu tsayuwar ya yi karatun ya yi ruku'un ya yi sujadar ya zauna kaga ai an samu abin kenan gashi kuma shari'a ta kore to irin wannan wajen hanafiyawa sai su ce mujmali ne mai yiwa abin da aka kore inganci mai yiwa cika aka kore ko dai la salata sahihatun ne ko la salata kamilatu la salata mujzi'atu la salata farilatu kowanne a cikin wannan tayi ya zamo shi aka shafe shi yasa su ce ai wannan mujmali ne amma mu a masarar musul ce ba mujmali ba ne yadda shi su ya faɗa a kaukabo wa nahula nikaha illa bi wali wa qad huki dukhuluha fil mujmali wa nahula nikaha illa bi wali haka nan kamar la nikaha faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi wali ba a aure sai da wali me ya aure a zauna a kulla aure a faɗi sadaki a shaidar da shaidu ai shikenan mace ta tafi gidan miji an samu aure kenan to kaga ya yi wannan ai ba waliyin ko to da annabi ya ce lanika illa bi waliyin me aka kore lanika sahihun ba aure ingantacce sai da wali to wannan shine masaban mu da shafiyawa da hanabilawa ko ko lanika hakamilu ba cikakken aure sai da wali in aka samu aure ba da wali ba ba wai bai inganta ba cika dai ya rasa cika dai ya rasa Mm, amma ba a ce ayya wanda ya dauko yanki kamar wanda ya dauko yanki ne ya daure al'aura sai ya rufe gaba daya ya fito a ce ya fito tsirara illa iyaka dai ba haka aka ake so a ga mutum ba ko a ga mutum kawai ya daura abu a- wanda ya- wanda ya ya dinka tufafi ya sa yadda kowa ke dinkawa wannan kamar shi ya samu cika kenan ko to su hanafiya sai su ce ai irin wannan ne a irin wannan korewan ne ba wai shari- ba wai ya nuna cewa waliyi sharadi ne a cikin aure ba to wazar da warani dabarani da- dabarani ya dade a hadisin warisa ta wanda ya gabata a baya ala da khalta ma'ahum me ya hana ka ka shiga tare da su awil tararta Aha. Eh?
awil tararta rajulan ko ko ka jawo ka jawo wani mutum ma me ya hana ka jawo wani mutum in ba inda za ka shiga sahun ya cika ba inda za a yi ka shiga to sai ka jawo wani man daga cikinsu to amma wannan shi wannan daɗin malamai da yawa sun ce akwai irɗirabi a cikinsa shi yasa ah, da yawa ba su yi aiki ba da shi haka ma a masaban yadda aka faɗa a cikin mu- ah, wala ya zibu a hada kai ya ce zai jawo wani zuwa gare shi wa ɗau min huma in shi wani yadda aka jawo shi ya rabu da sau dai ya zo ya daidaita da wani abu a su sallah to da shi wanda ya jawo da shi da aka jawo ya yadda ya biyo duk sun yi kuskure ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba a ce sallar su ta ɓaci ba amma dai sun yi kuskure to to alhamdulillah eh wato sai a duba a ga abin da ya fi maslaha Mhm. ba cewa za a yi a kore shi ba ko da za a jinkirta shi daga baya saboda in aka ce za a kore shi mai yiwa zuciyarsa ta sosa Mhm, sai dai in aka duba aka ga ga manya wanda yake sun tsaya daga baya to sai a nuna masa cewa to ka koma daga baya tun daga wanda yake sun fi ka shekaru kai ma a hankali shekarun ka za su yi za su yi yawa ka zamo kai ne kan ga a- a a gaba din ma amma yanzu tun daga wanda yake sun fi ka sai ka koma daga can Mhm. Mm. ai inda ya sani inda ya san cewa daɗi ne bata isan masa ba mai mutasar cewa ya yi walam tujizi masbuqan alima biha misiyatiha raka'a da liman ya kawo ta biyar bisa kuskure bata isarwa duk wanda yake an riga shi fara sallah ba inda ya san ta biyar din ce amma kaga wanda bai sani ba kenan shi kenan ta iya isan masa in har ya gama sallar bai sani din ba in har ya gama sallar bai bai sani ba to ta isan masa amma zai ga ana eh zai bayyana cewa an za a yi sujjada eh to ai dalilan da yake sawa ai sujjada ba da ai suna da yawa an san da aka yi sujjadar ba a bi shi hankalinsa ya gano cewa dan an ƙara raka'an ne wannan raka'a to bata isa masa ba amma idan hankalinsa bai kai ganowa ba abin da suke sawa ai sujjada ba da ai yana da yawa ko ba sai lalle ƙarin raka'a ba ƙarin ahan akwai wasu abubuwa da sukan sa ai sujjada ba a bi mai yiwa ɗaya ne daga cikin wannan shi a ɗaukansa ko in dai ya sani bata isa masa ba ولم تجز مسبوقا علم بها نسيتها to
su biyu suke alula da wani haka sai ga kada ya zai shige kuma wancan ya zai tashi kada sai ya tsaya a baya Haka.
wancan ya samu abin sai tsaya a baya a ai a nan ba mahallin da zai ce zai irin wannan eh, istisari ba ne abinda aka ce duk wanda ya fara zuwa ya huce ya cika ya tabbatar ya cika sahu Mhm, shi yasa zancen ai da mafi yawan malamai suka tafi a kai shi ne don mutum ya tsaya shi ɗaya daga bayan saho ai sallarsa ta inganta kaɗan ne daga hanabilawa suka ce sallar tasa bata inganta ba kaga sai ya aiki da zancen mafi yawan malamai cewa aka yi a cika sahu shi kuma ya zo sahun bai cika ba to ya tsaya sauraron wani na baya bayan sahun bai cika ba to ba a bi da sabo Eh, domin rashin cika sahun nan ya yi abin da yake ba daidai ba alhali ba lalle ne sai ya tsaya wannan ya zo sun jeru sannan a ce sallar wancan za ta inganta ba sallar wancan za ta in- iya inganta ko da bai same shi ko da shi bai tsaya shi don su saho su kadai ba shi yasa ba haƙinsa bane ya ce zai tsaya saurarensa sai ya cika sahun bismillahir rahmanir rahim faslon wannan fasali ne
في بيان من من من man tusrafu lahu zakatu fi bayani man tusrafu lahu zakatu a cikin bayanin wane ne za a bashi zakka suwaye suka cancanci a ba su zakka
tudfa'u li ahad al-asnaf ath-thamaniyah ita zakka ana ba da ita ga ɗaya daga cikin dangogin mutane guda takwas mazkurina fi qawlihi ta'ala wadda yake an ambace su a cikin fadin ubangiji subhanahu wata'ala innama as-sadaqatu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوب قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa ita zakka Allah bai bar rabanta ga wani annabi abin kusantowa ba ko wani manzo mai girma a'a shi da kansa ya jibinci rabata yake cewa to kada wani wanda bai cikin sinfofin bai cikin mutanen da aka ce a ba su daga zaka ya ce zai karba ko kuma shi mai bayarwar ya ce zai bayar ga wanda yake bai cancanta ba saboda akwai abubuwa da yawa da ubangiji yakan bari ga istihadin annabi sallallahu alaihi wasallam amma zakka shi ya bayyana cewa ga waɗanda fa za a ba an faɗi nau'in mutane guda takwas wanda aka ce su ne suka cancanci zakka an faɗi wato fakiri an faɗi miskini an faɗi muwallafa tukulubun an faɗi masu aikin zakar an faɗi muwall- ah, ga- wanda ake bi bashi an faɗi ah, wuyayi wato a- a- ayan tabawa an faɗi kuma matafiyi an faɗi kuma yaƙi duk wannan nau'in guda takwas su ne kawai aka faɗa cewa su ake baiwa daga zakka to
al-awwalu na farko daga cikin nau'in da ake baiwa zakka al-faqiru shine wanda yake talaka وهو الذي يملك الشيء اليسير الذي لا يكفيه لعيشه a shine wanda yake ya mallaki abu kankani wato shi fassarar faƙiru akwai saɓani tsakanin malamai fassarar da za a faɗa a nan fassarar da malikawa suka zaɓa kenan fassarar da imam malik ya zaɓa kenan cewa haka ake nufi da faƙiru alfaƙiru huwa allazi yamliku shay'an la yakfihi li aishihi faƙiri shine wanda ya mallaki wani abu sai dai abin da ya mallaka bai ishe shi rayuwa ba to ya zama fakiri kenan miskini ko shine kenan wanda bai mallaki kome ba to wannan ita ce ma'anar fakiri da miskini a wajen malikawa da wasu malaman shafi'awa ku suka ce a'a ai miskini wanda yake ya mallaki wani abu fakiri shine wanda bai da kome amma miskini wanda ya mallaki abin da ba zai ishe shi ba kowa a cikinsu ya kawo hujjojinsa masalan su shafi'awa sun kawo cewa ai gashi a ƙur'ani an faɗi cewa an masafi na tufakanat limasakina wanda suke suna da jirgin ruwa ai suna da wani abu illa iyaka a ce yiwa ba zai ishe su ba ashe miskini wanda yake da abu yace kuma ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa shurni fi zumratil masakin tare ko da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ma tanadin abin da zai ishe shi shekara guda kana lam yadda hirsi wa quti amin summa yati alaihi ba'dul ada'u ko to amma kuma tare da haka yi addu'ar ce Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa shuni fi zumratil masakin kuma ya kasance kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwazu min al-faqri wal kufri wa min azabil qabri annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance koyaushe yana neman tsari daga abban nan guda uku da faqaru ashe faqaru rashi kenan gaba daya su kuma malikawa suka kawo nasu hujjojin na cewa a'a ai faqaru ya fi tsanani daga miskinu suka ce wancan dai masakina da aka faɗa an yi amfani da masakinu ne a nan na mas- ana nufin masakinu zulli ba masakinul hali ba shi miskini iri-iri ne akwai miskini wanda cewa yana da abin amma cewa za a iya tursasa shi tare da cewa yana da abin shine yake matsayin miskini akwai miskini na wanda bai da shi samsam suka ce to miskini wanda aka faɗa a ayar zakka ana nufin miskini na wanda bai da shi samsam wancan masaki na ko da aka kawo na suratul kafi ana nufin wanda yake da shi haka a sura amma za a iya tirsasa shi yadda ake so domin kamar su aka dacewa wa kana wara'ahum malikun ya huzu kulla safinatin gasba to kenan wannan shi yasa ashe akwai bambanci tsakanin masakinu da aka faɗa a cikin suratul kafi wanda dama an kawo shi ba mu'arrafi da alif da lamba ba a sa masa alif da lamba cewa aka yi lima sakina ya amaluna fil bahari an kawo dai sufa ne kawai daga baya gare su amma wannan lil fuqara'i wal wal masakin da ta'arife wato miskinin da aka fi sani shine wanda bai da kome kenan Ah, shine wanda yake bai da kome kenan to
wa in kana yamliku wa in kana wa in kana yamliku nisaban koda wato shi a masabar imam malik allah da gare shi da wajen wasu malaman fakiri ya cancanci a bashi daga zakka ko da abin da ya mallaka ya kai nisabi shi yasa a tsa- a tsarin masabar imam malik ta yi wanda shi kansa zai ɗau zakka ya bayar amma ya zamo shi kuma za a bashi din tunda wanda ya mallaki nisabi in shekara ta yi ai wajibi ne ya fidda zakka ko to amma kuma idan ya zama nisabin nan bai ishe shi abincinsa na shekara ba fa ya cancanci shi kuma ya karbi zakka ba ya ce zai fitar ya ba- ya bai wa kansa ba dan bai bayar ba kenan cewa aka yi a bayar ga wani shi yasa sai ya dubi wani ya bayar ya bashi amma shi kansa ya cancanci shi kuma a bashi da wannan sifa cewa bai mallaki abincin shekara ba
la la yaqumu bihi wai zama nisabin ba zai iya wadatarsa shekara guda ba wala bi iyalihi ba zai iya tsayawa da lamarinsa da lamarin iyalinsa ba inna lahu an ya'khudha zakata to wannan ya samu ya riki zakka ya samu ya riki zakka
alhamdulillah to alhamdulillah to bismillahir rahmanir rahim asani na biyu almiskinu wato daga waɗanda yake ake ba su daga zakka wanda su ubangiji ya faɗa cewa sun cancanci a ba su zakka na'am almiskinu shine wanda yake miskini miskini na'am wa huwa ahwaj min al-faqiri shi miskini shine wanda yake ya fi bukata daga wanda yake fakiri miskini ya fi tsananin bukata daga fakiri fakiri wanda ya mallaki wani abu amma abin bai ishe shi ba amma miskini wanda bai da komai gaba daya shine asali a cikin lafazin miskinu haka yake a masabar imam malik in an yi amfani da miskinu ba a kan wannan ma'anar ba to sai zamo dan majazi ne a masabar imam malik domin kamar da aka ce a masafi na tufaka na masaki na ya amalu na filbahari aka ce ga su miskinai amma gashi suna da jirgin ruwa to malikawa sai suka ce ai miskinan ba wai miskinai ne na cewa ba su da kome ba a nan an yi amfani da kalmar masakinu ne a majazi wato masakinu zulli wal qahari miskinai ne dangane da cewa an mai da su ba koman kome ba wanda yake da abu duk yawansa amma sanda aka ga dama a iya karbewa sai ya zamo bai da shi duk yawan abin da ba yake da shi ya zamo wani kawai in ya sa ransa wakaci ɗaya sai ya raba shi da abin ya zamo kamar bai da shi amfanin abin da a a ce ka mallaka ya zamo abin naka ne in ba da san ranka ba ba da niyyarka ba ba wanda ya isa ya fita wannan abin daga mulkinka amma ya zamo a kana da shi kuma dan wani ya gani kawai yana da dama kana ra'ahun malikun ya huzu kulla safinatin gasba in kenan tunda yake akwai sarki wanda yana da da a, yake ya dauka cewa koyaushe ma yake son abun wani zai iya karbewa da karfi ya zama kowa ma ya zama miskini ne a wannan halin to huwa alladhi la shay'a lahu jumlatan wannan a miskini shine wanda bai da komai gaba daya
wa yushradu fihi an sharɗanta a cikin wanda yake miskini kafin a ce za a bashi daga zakka wa fil fakiri haka nan ma an sharɗanta a cikin wanda yake fakiri kafin a ce za a basu daga zakka su biyun nan sharaɗinsu wato su zamo musulmi sai wanda suke musulmi wannan an samu ittifaki a kai tsakanin dukkan masabobi gaba ɗaya masabobi sun yadda cewa ba a ba da zakka daga wan- ga wanda yake fakiri amma ba musulmi ba ko wanda yake miskini amma ba musulmi ba zakka dai ta farilla ba a bayar ba gare su inda yake an samu saɓani sai zakka wanda yake ba ta farilla ba kamar zakkar fidda kai zakafin da kai hanafiyawa da wasu malaman iraq sun tafi zuwa cewa ya halatta a ba da ita ga wanda yake ma ba musulmi ba in dai talaka ne mabukaci ne amma wajen malikawa da shafi'awa da hambaliyawa sun tafi zuwa cewa ba a ba da zakafin da kai sai ga wanda yake talaka musulmi hanafiyawa su sun ce ko da ba musulmi ba ne haka wa'yansu ciyarwar da aka faɗa cewa ana yi kamar na kafara to a wajen hanafiyawa sun ce ba da wannan ga wanda yake talaka kafiri ma ya isa amma wajen malikawa da shafi'awa sun tafi zuwa cewa a a sai wanda yake musulmi sai wanda yake musulmi shi za a ba to hakanan kuma sharaɗi na biyu ya zamo ‘ya'ya ne banda bayi ba a ba da zakka ga wanda yake fakiri amma kuma bawa ne ko kuma miskini amma kuma bawa ne to wannan eh? ko da musulmi ne ko da musulmi ne ba a ba shi daga zakka ba tunda ci da shi daman da komai nasa wanda yake lalle sai yayi ai yana kan me shi ehen yana kan me shi shi yasa shi kaga cewa bai da komai ai wannan wata ah, abu ne wani abu ne na daban kuma tunda ko da an bashi ma ai wanda yake mai shi ya iya karbewa daga gare shi a koyaushe shi yasa in za a bashi ne da cewa an maganin wannan sifar abin bai magantu ba Mhm.
ko da an samu shi a kungiya a'a wannan kuma ai ya zama za a bashi da sunan kitaba kenan ko Mhm, wannan mukatabi ne shi za a faɗe shi nan gaba Mhm, wan- a biya dan a 'yan tashi to wannan ai hukuncin daban ba shi aka ba ba ba shi aka ba ba amma wannan shi inda ake magana akan inda yake an bashi kaga ko da a ta'abirin na qur'ani da aka zo maganar wannan bawa wanda za a bashi daga zakka dan yan tashi ai ba cewa aka shi a bashi ba cewa aka a bayar daga zakka a cikin yan tashi ko da can su hudun li li aka nuna cewa abin nasu ne إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم to wannan kowanne a cikin su aka bashi tasa ce sauran fawafin riƙabi shi in an bashi ba tasa ba ce an bashi akan wata manufa ne manufar aka ba ba shi ba ehin manufar aka ba ba shi ba walgarimi ne shi ma an bashi a wata manufa ne wa fi sabilillah shi ma a wata manufa ne wa ibn sabili shi ma a wata manufa ne shi yasa duk wayannan a iya ba su ma a dawo a kwaci saboda in ya zamo an tafi da ita ba a manufar ba to الثالث na uku daga wayanda yake sun cancanci a ba su daga zakka العامل على الزكاة wanda yake aikin zakka wanda yake aikin zakka السائي kamar wanda yake yawon tarata وإن كان غنيا ko da mawadaci ne fa shi wanda yake aikin zakka ana bashi daga zakka ko da mawadaci ne fa ya cancanci a bashi shi yasa a nan ake cewa yana daga guraren da yake ƙur'ani ya yi tasisin sunna abin da ya fi yawa zuwa shine a ce sunna ce tasisin ƙur'ani kamar misali yusikumullahu fi amwalikum cewa Allah ya umarce ku ga yanda za ku raba gado a cikin 'ya'yanku in dai ɗanku ne ga yanda za a bashi gado fi auladikum to in dai ɗanku ne in dai wanda yake 'ya'yanku ne to ga yanda za a raba gado sai sunna ta zo ta yi tasisin wannan ta ce la yarisul muslimul kafir wala kafirul muslim kafiri baya gadan musulmi haka nan musulmi baya gadan kafiri shi yasa da wanda yake kafiri bai- bai shiga cikin nan ba sunna ta fidda shi kenan an yi tasisin umumin qur'ani to mafi yawa haka shi yafi zuwa amma akwai wa'yansu gurare wanda wasu malaman suke cewa guri hudu ne ko biyar ko da yake wa'yansu sun ƙara wa'yansu kaɗan a kai amma dai ba yawa ne da su ba ko da sun haura biyar ɗin ba wai yawa ne da su can ba ɗaya daga cikin gurin shine nan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da cewa la tahillu sadaqatu li ganiyyin zakka ba ta halatta a ba da ita ga wanda yake mawadaci wato kenan ala kulli halin ba a ba da zakka ga mawadaci ba to amma aya ta qur'ani sai ta zo da cewa a'a inda aka ce ba za a ba da zakka ga mawadaci ba sai mawadacin da zai karbi zakkar da sunan talaka domin ya yi rudi wannan a wannan halin ma ko da kokonto ake a kansa cewa ko yana da shi ko bai da shi cewa aka ba za a ba shi ba yanda ibnu ashir ya kawo a hararu islamin wala mai kubal muriyab ba a karɓar wanda ake kokonto a cikinsa a ko yana da ɗan yancin ko bai da yancin ko yana da wadata ko bai da wadata yace bai da shi amma ba a tabbatar bai da shi din ba to wannan ba a ce za a bashi daga zakka ba in yana so a bashi sai ya tabbatar cewa bai da shi to amma wanda zai karba da sunan mai aikin zakka wannan koda yana da wadata ya samu ya karba daga cikin zakka domin ya tsaya aiki ne ya tsaya aiki ne wanda yake dole da sababin tsayawarsa da wannan aikin ya cancanci a kula da shi shi ma ko da yana da damar ya kula da kansa tunda aikin da ya tsaya ba wai nasa ba ne na musulmi ne gaba ɗaya na musulmi ne gaba ɗaya tunda tabbatar da cewa an karbi zakka daga wanda zakka ta waje ba a kansu an raba kuma ga waɗanda suka cancanci a basu aiki ne na musulmi gaba ɗaya shi yasa aka ce ma ai wanda yake ya ki ba da zakka ko da ƙarfin tsiya ne ko da sai ta kai da an yi yaƙi da shi ko da ta kai da sai an kashe shi wajibi ne a karɓa daga gare shi wa man taraka zakata ukhizat minhu karha ko kurha sai a karɓa daga gare shi ko da dole da dole da ƙarfin tsiya sai a karɓa ba kamar zai- hajji bane da aka ce wa man taraka hajja fallahu hasbuhu wanda yake zuwa haji yana da dama to sai a kyale shi shi da Allah amma zakka ita ba haka bane ashe aiki ne na dukkan musulmi kenan cewa a tabbatar an karba daga wanda yake ta wajaba a kansa an bayar kuma ga wanda yake ya cancanta to wanda ya tsaya da wannan aikin to ko da mawadaci ne ya cancanci a bashi daga zakka to kuma idan ya zamo ya tsaya da aikin gashi kuma talaka to a sannan sai ya karbi zakkan ma da fuska biyu kamar yadda mai muhtasar ya ce wa a hazal faqiru bi wasfaihi amilin zakka wanda yake talaka ya zai samu ya ɗiba ya karba daga cikin zakka da sufofinsa biyu ya karba da sufar amilu daman cewa aka yi wajen raba zakka a fara ba mai aikin mai aikin zakkar shi ya kamata a fa shi ya cancanta a fara ba kafin a ba kowa to wanda yake mai aikin zakka ya zama talaka ne zai karba da sifa biyu da su da cewa mai aikin zakka ne da kuma sunan cewa shi talaka ne haka nan miskini ma mai aikin zakka shi ma zai karbi zakka da sifa biyu zai karba ta fuska cewa shi mai aikin zakka ne kuma ya dawo ya sake karba da sunan cewa shi miskini ne domin wadda da aka bashi da sunan a mai aikin zakka ne bata nufi komai ba bata hana ya dawo ya karba yanzu da sunan kuma cewa shi fakiri ne domin idan da zai zama ma a cikin wannan a matsayinsa na amilin an bashi matsalan abin da yake ya ishe shi cinsa shekara guda duk da haka amma bayan wannan abin da aka bashi da sunan amilin zakar bai da komi talaka ne fitik to ya samu ya dawo ya ce to kuma a sake bashi da sunan talaka fa kuma ya cancanci a bashi din saboda an ce shi amilin zakka ko da mawadaci ne to daman kaga a nan ma'anan mu mawadaci wanda yake ya fi karfin abincinsa na shekara guda shine mawadaci a nan a babin zakka ko to na hudu daga wa'anda yake sun cancanci a basu zakka ba wa'anda yake ake taro zuciyarsu وهم قوم كفار su ko mutane ne kafirai يدعون ترغيبا في الإسلام wato wannan ɗaya ce daga cikin fassarar da aka yi wa mu'allafati mutane ne kafirai wanda ana hangen cewa idan da za su samu dama da sun musulunta dan abu kaɗan zai iya jawo hankalinsu su musulunta to dauna a ba su daga zakatar giban dan a kwadaitar da su fil islami a cikin musulunci to a ba su daga zakka wasu ko suka ce a'a mutane ne wanda da suke kafirai amma ba su dade da shigowa musulunci ba gashi shigarsu musulunci ya haddasa musu wasu abubba da yawa wanda ana samun irin wannan tun farko an sami irin wannan Ah, lokacin da Allah ya saukar da inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum raki'un an ce abin da yasa aka saukar da ita saboda wa'yansu da suka musulunta gaba ɗayan mutanen su wanda suke kafirai sai suka yanke duk wata hulɗa da su magana ciniki ne babu magana auratayya ne suka ce babu magana abuta ce suka ce babu suka zo ja annabi su wannan da suka musulunta suka ce ya rasulullah kaga mutanen mu duk sun kaurace mana sai aka saukar da wannan ayar inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu to suka ce irin waɗannan ake nufin a ɗiba daga zakka a basu saboda ganin abin da suka fuskanta wasu kuma suka ce a'a wato ba waɗannan ake nufi ba ba wai ana duban cewa mutanen sun yanke musu ba a'a ana ganin cewa shigarsu ga musuluncin bai karfafa ba to a basu daga zakka don haka ya ƙara sa musu san musulunci a san musuluncin to dai duk zantuttuka ne a zantuttuka ne akwai zantuttuka ma wajen guda biyar a nan kamar yadda yake akwai saɓani da a cikin masaba da a wajiyar masaba dangane da cewa har yanzu hukuncinsu yana nan ko ko babu wasu dai da a masaba da a wajiyar masaba sun tafi zuwa cewa a yanzu kan ba sauran ba da zakka ga mu'allafa tukulubu saboda tun zamanin sayyidina umar an yi hukunci da cewa ba sauran wani ya zo ya ce shi yanzu sai an yi kokarin taro hankalinsa ga musulunci musulunci kam ya haura wannan matsayin ya wuce wannan matsayin wasu ko suka ce a'a wannan hukuncin na sayyidina umar na daidai zamaninsa ne abin da ya dubo ne a wakacin ba wai hukunci ba ne wanda za a ce koyaushe a kansa ake idan da hali zai sauya aka ga ana bukatar wallafa tukulubum din koko an same su to lalle yadda Allah ya faɗa a ba su daga zakar shi yasa ko a masaba masalan shehu halil a motasar cewa yi wa nasibuhum baƙin rabansu yana nan har yanzu ila yawmil qiyamati yanda masu sharhohinsa suke faɗa har zuwa ranar alkiyama rabon mawallafat qulubum yana nan tunda Allah ne ya faɗe su cikin guda takwas din da ake baiwa daga zakka amma kamar Abdurrahman ibn Askar mai askari shi cewa yi wasa kada nasibul muallafati qulubuhum rabon wanda ake taro zukatansu ya saraya yanzu su ba maganar a basu don musulunci ya riga ya yi karfi shi yasa da a cikin masaba da a wajen masaba duk akwai sabani a cikin yalla har yanzu ana basu koko ba a basu to sun ce irin wannan abu ne na a tsaya a duba a ga akwai ma'anar da za ta jawo a basu akwai su akwai kuma ma'anar da za ta jawo a basu koko Eh, shi yasa wato alhukumu ya duru ma'al'illati wujudan wa adama hukunci yana kewayo ne tare da dalilin yinsa abin da yasa ake yinsa idan dalilin nan yana nan bayan da za a ce hukuncin ya tashi in kuma an rasa dalilin shikenan hukuncin ya tashi to koyaushe zamo akwai muwallafatu qulubum akwai kuma bukatar a basu daga zakar sai zama wajibi a basu yanda Allah ya faɗa sanda ya zamo babu su ko ko a'a babu dalili babu kata cewa a basu daga zakar sai ya zamo kenan ba a basu ba an hana su ne saboda rashin su babu su to
alhamisu na biyar daga wanda ake bayarwa ake bashi daga zakka abu a wuyaye ana ba da zakka dan a fanso bawa wa huwa rabi'ul mu'min shine bawa amma fa wanda yake mummuni ba a bayarwa don 'yanta kafiri
wa yushtara a yushtara a siye shi daga dukiyar zaka wa yubtaku a 'yanta shi an kawo shi kasuwa za a siyar a fitar daga dukiyar zaka a siyar a siya a biya yannan kuma ya zama ɗa kenan wa wala uhu wa wala'uhu walicinsa ya zama ga jama'ar musulmi gaba ɗaya ba wai ga mai dukiyar zakar ba ba wai mai dukiyar zakar ne yake da walicinsa ba a a shi wannan abin da ya fitar ba haƙƙinsa ba ne haƙƙin masu ma- masu shi ya fitar to shi yasa an an- an sai bawan an yanta ya zamo walicinsa ga musulmi ne gaba ɗaya to alhamdulillah to bismillahir rahmanir rahim sadisu na shida labarimu daga cikin waɗanda yake sun cancanci a basu daga cikin zakka su kaɗai ne za a iya ba daga zakka algarimu wanda ake bi bashi wa huwa man istadana fi ghairi safahi shine wanda ya rance don rayuwarsa don tafi da rayuwarsa fi gairi safahin amma ba cikin wauta ba ba wanda yake yi rancen a cikin wauta ba wannan ba za a bashi ba eh, wannan ba a bashi daga cikin zakka ba wanda yake ya yi rancen ba cikin banna ba wanda ya rance ya sha giya wannan ba a bashi daga zakka don ya biya wannan bashin ba ko ya rance wani abu wanda yake ba daidai ba ne a shari'a to wannan duk ba za a basu a cikin shari'a ba ba za a basu daga cikin zakka ba to wala ya jiru wafa'an ya zama kuma bai samun abin da zai biya Ya- sharaɗin a ba wanda ake bi bashi daga zaka ya zama bai da abin da zai biya bashin nan amma wanda yake ana bin sa bashi amma yana da ikon biya to wannan sai ya biya ba a ce za a bashi daga zaka don ya biya bashin ba a'a sai ya biya in ya so kuma koda in ya biya zai koma talaka to sannan kuma sai ya dawo ya cancanci a bashi daga zaka da sunan talaka da sunan fakiri ko da sunan miskini amma ba a ce za a bashi daga zakar ya biya dan kai ya zamo fakiri ko kai ya zamo miskini ba a'a to au ya kunu ma'ahu malun ko ko zamo yana da dukiya dukiyar da yake daidai da bashin da ake bin sa to a wannan halin za a bashi daga zakka amma da sunan talaka da sunan cewa shi talaka ne ba da sunan cewa ana bin sa bashi ba saboda akwai bambanci tsakanin a bashi zakka da sunan ana bin sa bashi da kuma a bashi zakka da sunan talaka idan matsalan a ce shi in abincinsa na shekara abinda zai ci gaba ɗaya bukatarsa ta shekara dubu ɗari ta wadatar da shi to kaga ba dama a ce matsalan idan dubu ɗari ɗin nan ta kai nisabin zakka a ce za a ba shi fiye da dubu ɗarin daga zakka tunda cewa aka yi a ba mutum daga zakka har zuwa abin da zai ishe shi shekara guda har zuwa abin da zai ishe shi a rayuwarsa shekara guda ko da ya huce nisabi amma wanda ake bin sa bashi matsala in ana bin sa idan ana bin sa dubu ɗari uku amma shi dubu ɗari ma ta ishe shi abincin ah, abin da yake bukata gaba daya a rayuwa a shekara guda to a iya bashi dubu ɗari ukun don ya biya bashin ehin shi yasa idan za a bashi da suna ana bin sa bashi ne a iya bashi ko da abin da ake bin sa bashin ya haura abincinsa abin da yake bukata na shekara guda don ya biya wannan bashin a iya bashi daga zaka don ya biya wannan bashin ko da wannan abin da ake bin sa bashin ya haura nisabi kwarai ko da ya haura abin da shi zai ci a shekara guda duk a iya bashi don ya kubuta daga bashi domin shi bashi yadda aka faɗa ne a sashen asaro kunci ne da ra- da rana kunya ne da rana ƙasƙanci ne da rana baƙin ciki ne da ɗimuwa da daddare ehe shi yasa wato za a za aka ce sai a raba shi da shi in dai akwai abin da za a raba shin a raba shi da bashin mhm di yawansa di yawansa ya zauna lafiya mhm
sabi'u na bakwai daga waɗanda yake sun cancanci a basu daga zakka dalilullahi a tafarkin Allah ana ba da zakka a cikin tafarkin Allah abinda ake nufi da tafarkin Allah ko wal muradu bihi muradu bihi abinda ake nufi da tafarkin Allah alhajjal jihadu yaƙi kawai yaƙi ba hajji ba ba a ba zakka ba ba a ba da zakka don a je a yi hajji ba ba a taimakon mutum daga cikin zakka don ya je ya hajji ko sauran waɗansu abu ba yaƙi aka ce yaƙi aka ce illa iyaka wasu malaman na daga baya sun riskar da nau'o'in yaƙi asali yaƙin da aka yi magana akai yaƙi da makami ko da yake an san ba yaƙi da makami ne kawai yaƙi a shari'a ba yaƙi da kalma ma yaƙi da tsayawa amru bil ma'ruf da nahi anil munkar duk wannan yaƙi ne a cikin musulunci ko har ma wani lokacin ma sai ya zama wannan yaƙin har yakan fi ma yaƙi da makamin to amma dai yaƙin da aka yi magana a kansa yaƙi da makami shine ake ba da zakka a kansa yakin da za a yi da makami to amma daga baya wasu malaman sun ce to sauran nau'o'in yakin nan ma idan aka ga muhimmancin su ga rayuwar musulmi ta kai to ba laifi dan an bayar daga cikin zakka domin tsayawa da su ba da- ba ba ba laifi dan an bayar daga zakka dan a tsaya da su amma dai asali jihadin da ake nufi jihadi da takobi to ko jaka- jihadi da makami to wa yadfa'u lil ghazi fayyudu fa'ulil ana bayarwa ga wanda yake zai fita yaƙi ganiyan kana aw faqiran shi ko wanda zai je yaƙin nan ya kasance mawadaci ne ko ko talaka ko da ya fi kowa kuɗi a garinsu tunda dai zai ba harka kuɗin ta nasa ya fita yaƙi saboda Allah to ya cancanci a bashi daga cikin zakka abin da yake bukata gaba ɗaya a halin fitan nan tasa zuwa ga yakin ya zamo ba sai ya taɓa dukiyarsa ba dukiyarsa ta zamo tana nan ba sai ya taɓa komai daga cikinta ba to za a ba shi minas sadakati daga zakka ma yunfiqu abinda zai ciyar fi gazwihi a halin fitarsa yakin nan na takwas daga wayanda yake sun cancanci a ba su zakka dan tafarki matafiyi shine wanda yake matafiyi wanda yake bako a inda yake yoda ana bashi daga zakka shi ma ya cancanci a bashi daga cikin zakka amma fa bi salasati shuruɗin za a bashi ne da sharuɗa guda uku ana bashi ne daga zakkan nan da sharaɗi uku na farko dai sharaɗi na farko shine wannan tafiyar tasa kada ta zamo ya yi ta ne a cikin saɓan Allah wanda ya tafi don ya ga wata mace ko ya sha giya ko ya je wani waje ya caca ko abin da ya kama daga wannan da wannan to don ya zama a wajen tafiyar nan tasa ya rasa komi ya rasa yadda zai ma ya koma ƙasarsu to ba a ce za a bashi daga zakka ba ba a ce za a bashi daga zakka ba to na biyu kuma ya zamo shi talaka ne a nan inda yake ko da a garinsu mawadaci ne ko da a garinsu ya fi kowa wadata amma a nan da ya zamo talaka ne ba shi da abin da zai kai gida to sai a ba shi daga zakka shine sharaɗi na biyu bi ko da mawadaci ne bi baladihi ne ko a garinsu ko da a garinsu shi mawadaci ne sharaɗi na uku kuma wanda sai an sami sharaɗin za a bashi daga zakka ya zama bai samu wanda zai yadda ya bashi bashi ba amma idan yana da wanda zai bashi bashi yana da hanyar da zai biya karɓi bashi a nan to wannan ba a ce za a bashi daga zakka ba bai cancanci a bashi daga zakka ba sai ya bashi in dai akwai halin da zai biya a garinsu in dai ya koma gida akwai halin da zai biya to amma shi ma idan ya zamo yana da halin biyan amma biyan ba zai iya saduwa ba ya zamo saboda haka yake jin tsoron ya karbi bashin ko da ya samu mai bashi bashin ko ko su kansu masu bashi bashin suna jin tsoro saboda haka to shi ma ya cancanci dai a bashi daga zakka matsalan ya zamo kama a ce shi kasarsu kama a zamanance a ce ana fada da ita ne an ce ba a yadda a wata hulɗa ta dukiya da ita ba ba dama a karɓo kuɗi daga ƙasar ba dama a yi taransifa daga ƙasar ko zuwa ƙasar to kaga ya zama kenan yana halin da mai yiwa in ya ci bashin bai da halin biya ko da yana da wadatar da zai biya amma hanyar da zai bi ya mai da kuɗin ga waɗanda suka ranta masa kamar tafi ƙarfinsa to a wannan halin saboda duban wannan sai a bashi daga zakka sai a bashi daga zakatun da mai yiwa su kansu masu basu bashin ba za su yadda su bashi ba ko kuma shi kansa ko sun yadda sun bashi yana tunanin cewa to ba lafiya ake da ƙasarsa ba balle har ya ce da sauƙi ya iya fidda kudin ya iya fidda kudin ya kai ko ya sa a biya wanda suka bashi bashin to ana gaskata mutum idan ya da'awa cewa shi matafiyi ne ana gaskata mutum idan ya da'awa cewa shi matafiyi ne kuma ba shi da halin komawa kasarsu sai a bashi inda an ga alamu inda an ga alamu ba lallai sai an ce ya kawo shaidu a kai ko yi wani abu ba illa iyaka idan da a ce za a bashi din bayan da aka bashi kuma sai aka ga ya zauna to sai a karbe inda aka bashi aka ga yayi zamansa sai a karbe sai a karbe wannan abin da aka bashi tunda an bashi ne da wannan siffa ba wai shi a kansa ba shi yasa su wa'annan guda hudun dama na biyu an faɗa cewa ana ba su ne da siffa wato ana bayarwa ne kamar ga wannan siffa kuɗi na farko su ne aka ce su kansu ake ba shi yasa inda duk suka sarrafa yi musu ɗiyan da suka sarrafa ba ruwan wanda ya ba da zakka إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وإن قد أنا باسني سوء كنسو yanda duk suka ga dama suka sarrafa in wanda yake fakiri ne an bashi dan ya sai abinci ya ci shi kuma ana bashi sai ya kama gini shi ya ji shi ya ji an yana da dama an bashi ya mallaka ehin a kudan an bashi da wata sifa yayi amma su wayannan hudun na biyu su ko ana ba su ne dan wata sifa ehin wa fil riqadi wal garimina wa fi sabilillahi wa ibn sabili shi yasa ba dama in an ba su din ba an ba su bane su a kansu an ba su ne dan duban wannan sifa sai dai amfani da zakar dan fita daga wannan sifar ko ko himma a wannan sifar Eh, wanda yake fil riqabi wanda yake bawa ba a bashi dan cewa bawa ne me shi baya wadata shi yana wahala a ce to bara a bashi dan ya ci abinci ba a'a a ba sai dai dan a yanta shi kawai magana a yanta shi ne kawai wa fil riqabi wal garimi na wanda ake bin sa bashi ba a bashi dan ya jari ko ya samu ya biya kudin shi da kansa ba a'a a bashi dan ya biya bashin kawai ba za a bashi a ce dan ya jari ko ai ya san hanyoyin shige da fice ya san hanyoyin mu'amaloli zai iya hada kudin ma dandanan da kudin a'a ba haka aka ce ba an za a bashi ne da su da ana bin sa bashin ya biya bashin kawai kai tsaye wa fi sabilillahi za a bayar ne a yakin nan a je yakin ba don wani abu ba ba a ce za a ba wanda yake a'a shi zai zauna yana tunanin ya zai a yakin ko wani abu ba akan yakin kansa wabni sabili shi ma matafiyin a kan tafiyar ya samu ya koma gida ba wai a bashi kan wani abu daban ba shi yasa kowanne a cikin wa'annan aka bashi ya zama an sarrafa ba daidai ba an samu wajibi ne a karbe a karbe zakkar kuma abin da ya riga ya ci ma daga ciki ana bin sa sai ya biya amma su wa'ancan guda hudun na farko su wannan an ba su ne su a kansu yadda duk suka sarrafa ta daidai ne to ya halatta wanda yake yana da dukiya wadda dukiyar tasa azurfa ce wakacin da zai fitar da zakka to ya fitar da zakkar daga zinari ya ba da zinari a maimakon azurfa to haka ya halatta ba karhanci a ciki hakanan kuma fidda azurfa a maimakon zinari shi ma ya halatta wanda yake yana da dukiya dukiyar tasa zinarai ne dinarai ne da shi wakacin fidda zakka ya fitar da zakkar wato ya ba da azurfa a maimakon dinari a maimakon ya ba daga zinari ya ba daga azurfa to shi ma ya isa e ko da yake shi wannan na zinari da azurfa da bambanci tsakanin yanzu kudin yanzu amma shi ma din dai ya halatta shi din ma dai ya halatta amma idan an yi nasiha a ciki idan ya zama an yi nasiha a ciki to amma shi wato na zinarin da azurfan da bambanci da